بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر شدا قوة جماد ga watan rabi'un al'akhir shekara ta 1445 bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 335 cikin jiran giyar darussan karatun littafin zadul ma'adi في هذه خير العباد واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وانداك بسني للسنة ابن قيم الزوزية الشيخ الإسلامي رحمه الله وانا لتافي نزاد المعاد موسوعة نكن بياني قمد تاريه منزان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بياني أكل الدبان سادة سارة رأي وسادة bayani akan yadda ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al-jawziya musamman lura da cewa ya rubuta wannan katafara littafi ne a halin tafiya inda ya je kasar makka nesa da littattafansa nesa da iyalansa Allah ya saka masa da alkhairi muna ci gaba da bibiyan malam a inda yake mana darussa game da wato hukunce hukuncen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke wato al-aqdiya ke zamu tashi inda yake cewa faslun في قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين yace ga wata gaba za ta bayani akan hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya yanke game da wato alqatil wanda aka kashe gawa a same ta tsakanin garuruwa guda biyu malam yace rawal imamu ahmadu wa ibn abi shayba min hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاه على أقربهما malam yace al-Imam Ahmad ya ruwaito da kuma Ibn Abi Shayba da yake Ibn Abi Shayba riwayar sa ba marfu'iya bace sai dai mawqufiya ce ga Sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda malam yace min hadisi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wannan hadisi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda shi rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace wujida qatilun baina qaryatayn an sami wata gawa tsakanin wasu ƙauyuka guda biyu fa amara annabi sallallahu alaihi wasallama fazara ma bainahuma sai annabi ya bada umarni sai aka auna nisan aka auna taki nawa ne ko kafa nawa ne tsakankanin shi da wannan alƙarya ta daya da kuma alƙarya ta biyu fa wajada ila ahadihima aqrab sai aka samu yafi kusa da daya daga cikin alƙaryin yace fa ka'anni anzuru ila shibri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar ina kallon annabi yana gwadawa da hannunsa sallallahu alaihi wasallam fa alqahu ala aqrabihima sai yace to waɗanda yafi kusa da su su suka kashe shi wannan hadisi hadisi ne da'ifi a cikin isnadin sa akwai atiyatu al-aufi wanda shine ke riwaya daga Abu Sa'id al-Khudri kuma da'ifi ne da haka ba ba a hujja da irin wannan rauni ne wanda yake cikakken rauni wa fi musannaf Abdurrazzaq a cikin musannaf na Abdurrazzaq sanani da isnadi mursali qala Umar ibn Abdul Aziz kaga Umar ibn Abdul Aziz tabi'i ne shine yake cewa qada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fima balagana fil qatil yujadu bayna zaharani diyar qawm Nabi sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci kamar yadda labari ya iske mu cewa an samu wata gawa tsakankanin wata anguwa ko wani gari annal aymana alal mudda'a alaihi cewa waɗanda aka tuhuma da gawar to za su yi rantsuwa fa innakalu in sun kiyarda su rantsi hulifal mudda'una wanda suka ce an wanda suka yi claiming cewa an kashe musu dan uwa to su sai su rantsi wasta haƙo idan suka rane cancanci wato a a binnan jinin ɗan uwansu fa inna kalal fariqani idan kowane bangare ya kirantsewa kanat diyatu nisfuha alal mudda'a alai sai waɗanda ake tuhuma su biya rabin diya su kuma da can su haƙura da rabi wa matsalar nisfu idan lam ya halif ɗayan rabin kuma ya ya abin nan ya lalace sun yi asararsa wannan yana cikin musulman abdurrazaki sana'ani daga shi umar ɗan abdulaziz amma da isnadi wanda yake ballag kuma yadda kake gani malam yace wa qad nasal imam ahmad fi riwayat al-marwazi ala al-qawl bi mithli riwayat abi sa'id al-imam ahmad ibn hanbal a cikin masail dinsa da al-marwazi ya ruwaito ya fito karara ya faɗi magana irin waccan da ke cikin hadisin abu sa'id al-khudri cewa sai an auna faqala sai yace qultu li abi abdullah na tambayi ahmad dan hanbali al-qawmu idha a'aqaw shay'a fatabayyanu annahu dhulima fihi qaumun yace mutane ne aka ba su wani abu sai bayyana cewa an cuci wasu a ciki faqala yuraddu alaihim in urifa alqaum idan an gano wanda aka cuta sai mai musu da abin da aka cuce su akai qultu fa in lam yu'rafu tun ba a san su ba fa qala yace yufarraqu ala masakin dhalika almawdi' sai a raba wa talakawa tun da aka tuhume shi misali da kisa din ko na abu ya bada diya daga baya sai aka gane bai da wannan tuhuma sai a maimai da kayan shi in ba iya gane shi ba sai a raba wa talakawa da miskinai fa qultu famal hujjatu fi an yufarraqa ala masakin dhalika almawdu yace me hujja qala fa qala sai sayyidina sai imam Ahmad yace Umar bin Khattab radiyallahu anhu ja'ala diyata ala ahli almakani ya'ani alqaryata allati wujida fiha alqati yace saboda sayyidina Umar ya sanya diya akan mutanen anguwa inda aka samu mamaci ba a san wanda ya kashe shi ba to mutanen anguwan dukkan su za su yi tarayya wajen ba da diyarsa to haka ga wata dukiya da ya kamata a mayar wa wani wanda ba a gane shi ba to sai a raba wa mutanen wurin kamar yadda in aka samu wani laifi aka rasa wanda ya aikata shi to za a tuhume su duka da yin da cewa ko dai sun yi kasattur akan wanda ya laifin nan ko kuma sun san shi yace ya'ani idza zulima qaumun minhum wa lam yu'raf yace wato idan aka cuci yake yace fa'arahu kama fa'arahu qala sayyidina al-imam Muhammad yace kama anna alaihim diyata ad-diyata hakaza yufarraqu fihim kamar yadda diyya take akan su haka za a raba musu wannan dukiya ya'ani idza zulima qaumun minhum wa lam yu'raf aka cuci wasu a cikin su ba a san ko su waye ba fa hada umar ibn khattab radiyallahu anhu kad qaba bi mujibi hada al-hadith aga ga umar yayi hukunci da abinda wannan hadisi ke nunawa waja'al ad-diyata ala ahli al-makan alladhi wujida fihi al-qatil yace diyya tana kan mutanen wajen da aka samu mamaci a tsakankaninsu wa hatajja bihi ahmadu الإمام محمد يهجى دوانا وجعل هذا أصلا في تفريق المال الذي ظلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إذا لم يعرفوا بأعيانه yace kuma ya hukunta cewa a raba mutanen duke wajen wannan dukiya tsakankanin su idan ba a gane da waye da waye ya cancanta a bashi wa amma al-akhar al-akhar wannan atharin na Umar ibn Abdulaziz fa mursalun mursali ne la taqumu bi mislihi hujjatu ba za ka hujja da irin shi ba walau sahha da ya inganta ta ayyana alqaul bi mithlihi da zai magana da ai kafa hujjar shi walam tajuz mukhalafatu da bi halasa saba mushi ba wala mukhal wala yukhalifu babu da'awa wala babu alqasama ba za a saba ba a babun wato claim din ko kuma babun bayar da rantsuwa fa innahu laysa fihim lawsun zahirun yujibu taqdimul mudda'i yace saboda babu wani abin nan allawth wani kamar a ce wata dama ko wani hujja karara wanda zai sharɗanta a gabatar da almudda'in wanda suke claiming wa yuqaddamu almudda'a alaihim fil yamin sai a gabatar da waɗanda ake tuhuma akan rantsuwa fa idza nakalu idan suka ki qawiya janibul mudda'in min wajhayn za a fara cewa waɗanda ake tuhuma su mutanen garin ko anguwar da ake tuhuma su za a fara cewa ku rantse in suka ce ba za su rantse ba to yanzu an samu wani abu da ya dan karawa tuhumar da ake musu karfi ta fuska biyu a haduhu ma fuska ta farko wujudul qatil baina baharanaihi samun mamacin da aka kashe tsakankanin anguwannin su wasani hujja ta biyu nukuruhum an bara'ati sahatihim bil yamin kema da gas da suka yi suka kirantsewa su barrantar da kansu wa hadha yaqumu maqamal lawthi adh-dhahir wannan yana nuna wato wani abin nan kama a ce wani karina wani dalili da ke ƙara a zahiri cewa a tuhume su fa ya halifu al-mudda'una to daga nan sai a ce ku masu claiming cewa waɗannan suka kashe muku dan uwa to ku rantsi wa yastahiquna in suka rantsi su cancanci jinin fa idza nakila al-fariqani kilahuma idan kowane bangare suka kirantsewa aurasa zalika shubhatan murakkabatan min kulli kullin wahidin kulli wahidin minhum kaga wannan zai gadar da wata shubha wata sarkakiya wanda kowa ya kirantsewa ya nuna cewa kenan kowa bai da wata hujja tabbatacciya falam yanhad zalika sababan li ijabi kamalid diya so da wannan bai isa a wajabtar da cikakkiyar diya ba alaihim akan su idan lam yahlif ghurama'uhum a yayin da abokan husuma su basu rantsewa wala isqatuha kuma ba zai yi a jefar da diyar a ce ta faɗi gaba ɗaya ba anhum bil kulliya gabaki ɗaya haisu lam ya halifu tunda su ba su rantsu ba su zama clean ba ko ba su zama wato guilty ba sun zama baina baina fa ju'ilat ad-diyatu nisfayn to shine sai a ce a raba ta rabi wa wajaba nisfuha ala al-mudda'a alayhi wanda ake tuhuma sai a ce to ku biya rabi li thubuti shubha saboda tabbatuwar shubha fi haqqihim bi tarkil yamin yayin da suka kirantsewa walam tajib alaihim bi kamila ma bata tabbata akan su duka ba li anna khusumahum lam yahlif saboda abokan kansu su ma basu kawo hujja ta hanyar rantsuwa ba fama kana lawthu mutarakkiban min yamin almudda'i wa nuqul almudda'i alaihim walam yati falamma kana lawthu yayin da ya zama ita shubha da sarkakiyar mutarakkiban min yamin almudda'i tana hauhawa ne daga rantsuwa da aka bai wa waɗanda suke tuhuma aka ce ku rantse suka ƙi wa nukuril mudda'a alaihi su ma waɗanda ake tuhuma aka ce su rantse su ma suka ƙi walam yatimma bai cika ba kenan sakata ma yuqabilu aymanal mudda'i saraka sai aka jefar da abin da yake kalubalantar rantsuwar su wanda suke da tuhuma din wato inda sun rantse rantsuwarsu tana matsayin rabin diya kamar yadda su kuma rashin rantsuwar waɗancan na matsayin rabin diya wa huwa nisfu wa wajaba ma yuqadiru nukulul mudda'in alaihi wa huwa nisfu sai kuma aka ci san shi ɗayan rabin saboda waɗancan ma ba su rantse ba wa hadha min ahsan al-ahkami wa adliha wa billahi tawfiq faslu bala yace ga wata gaba fi qada'i sallallahu alaihi wasallama fi ta'khir al-qisasi min al-jurhi hatta yandamila annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hukunce-hukuncen shi game da rauni da aka jima wani to yana bada ka'ida cewa ba za a yi ramuwa kisasi ba za a yi ramuwar ba har sai raunin ya warke hatta yanda mila sai ya warke zakar abdurrazzaq fi musannafihi al-imam abdurrazzaq sa'ani sanani ya ambata a cikin musannaf dinsa wa ghayruhu shi da waninsa wato wanin wasu malami kenan sai zama adafi ne akan Abdurrazzaq ba akan musannaf din ba yana ishar zuwa ga Imam Ahmad ibn Hanbal da Darqutni da Baihaqi da Abu Zur'a dukkanin su afwan Abu Zur'a a cikin a cikin wato abin nan kitabul ilm na na na Abdurrahman ibn Abi Hatim ya bayyana cewa wato riwayar mursalat kamar yadda Darqutni shi ma ya ambata hakanan Az-Zailai a cikin Nasbur Raya hakanan alhazi duka sun ambaci cewa riwaya ce mursala min hadisi ibn jurayj an abi an amr ibn shu'aib qala qada rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi rajulin ta'ana akhar bi qarnin fi rajuli fi rijli annabi sallallahu alaihi wasallama ya hukunci inji amr dan shu'aib game da wani mutum da ya soki wani dan uwansa da kaho a kafa fa qala ya rasulullah aqidni wannan da aka suka ma kaho sai ce ya manzo Allah ni dai a fitan mini da haƙƙina faqala hatta tabra ajrahuka ka bari rauninka ya warke fa abar rajulu illa an yastaqidu mutumin yana ci shi bai yadda ba shi yanzu yanzu yake so a fitan mishi da haƙƙinsa fa aqadahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ba shi dama ya ramace raunin da aka mishi fa sahhal mustaqad min wanda ya fara yin laifin wanda aka daufansa akan shi kuma sai nashi ya fara warkewa wa arjal mustaqid wancan da ya nemi ramuwa shi kuma sai ciwon shi ya lalace har ya zama gurgu yana dingishi faqala sai sake ba yace arajtu wa bara asahi babari asahi to ya manzo Allah ni kaga na zama gurgu dan uwana kuma wanda ya cuce ni shi kuma ya ya warke da haka ina neman shi ma a gurgunta shi kenan ko fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce alam amuruka Allah tastaqida hatta tabra jirahuka ashe ba na ce ka bari ba kar ka nemi fansa har sai ciwon ka ya warke fa abadaka Allah wa batala arjak sai Allah ya fa asaita ni sai ka saba mini fa abadaka Allah shine Allah ya nisanta ka daga warkewa wa batala arjaka kuma kafarka ta lalace ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به جرح بعد الرجل alladhi araja Allah yustaqada minhu hatta yabra'a jurha sahibi sannan sai Annabi sai bada umarni cewa to daga yanzu duk wanda aka ji ma ciwo ba za a rama masa ba har sai mutumin da suke da wannan rikici ya warke wanda aka ji ma ciwon sai ya warke sannan za a rama ma wanda ya ji a wurin wanda ya ji masa faljirahu alama balaga hatta yabra wato za a abin nan za a hukunta ciwon a san daidai ina ne da kuma irin zurfin ciwon har sai ya warke sannan arama fama kana min arjin aw shalalin fala qawada fi wa huwa aqal so da idan karshen ciwon ya zama arj ya zama gurguntaka aw shalal ko kafar ta shanye ta lalace to yanzu ba kisasi ne na rauni ba yanzu diya ce ta rai za a biya domin ya lalata mashi gaba ne gaba daya amma in ya sake hayyana ce aka rama mai a daidai lokacin to iya abin da ya samu ke na fata mun gani huwa aqlun ya zama diya kuma istaqada jurhan fa usiba al mustaqad minhu fa aqala ma fadala min di min diyatihi ala fa aqalun ma fadala min diyatihi ala jurhi sahibihi law yace wa man istaqa wa man wa man istaqada wanda ya nemi a ainihin wato rama mashi rauninsa jurhan na rauni da aka masa fa'usibal mustaqadu minhu sai ya zo aka rama raunin akan wanda ya ji masa ciwon fa'aƙalu ma fadala min diyatihi ala jurhi sahibi da diyar abin da ya ɗori akan wato ciwon da aka ji masa to yana kan ciwon wancan wato mutum ne aka ji masa rauni sai aka samu wato shi wanda ya ji masa raunin aka same shi aka aka aka aka raunata shi shi ma sai zama an raunata shi wancan an mai rauni wancan an mai rauni to wannan raunin da aka mai a madadin diyas in har bai bari sai ya warke ba sun yi ɗaya da ɗaya ke qultu wal hadisu fi musnad al imam ahmad min hadisi amr ibn shu'aib an abihi an jaddi muttasilun da isnadin sa tabbatacce anna rajulan ta'ana bi qarnin fi rukbati fi rukbati wani mutum tu'ina an an ji masa rauni bi qarnin da qaho fi rukbatihi a gwiwarsa faja ila annabi sallallahu alaihi wasallama sai bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa kala yace akidni karama muni fa kala hatta tabra'a kabari sai ka warke ja ilaihi fa kala ya sake zuwa yace akidni ni da nace karama mun ciwo na fa aqadu sai annabi ya rama mishi summa za ilaihi fa qala ya rasulullah arji sai saki zuwa yace to fa ni na zama gurgu ina dinkishi fa qala sai annabi ya ce mishi kad na haituka fa asaitani fa abadaka allah wa batala arjuka ar arjaka ya zo a wata nuska arjataka amma kuskure ne a cikin abin din arjaka ne kaga na umurce ka ne ka saba mini shine Allah ya nisanta ka daga warkewa ya kuma battala arjaka kuma ya maida kai gurgu ciwon ka bai warke thumma naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yuqtasa min jurhin hatta yabra sahibu dabi ce kar a sake ainihin wato rama wani abin da rauni sai ya warke wa fi sunan ad-darqutni haka nan kuma a cikin sunan talimamu ad-darqutni haka ma bai haki ya ruwaito shi da tabarani a cikin al-mujamus saghir an jabir bin abdullah radiyallahu anhu anna rajulan turiha fa arada an yastaqida wani mutum ya an ji masa rauni sai ya nemi arama masa fanaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yustaqada min al-jarihi hatta yabra al-majruh sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi kada arama har sai wanda aka ji ma ciwon ya ainihin wato warke wannan isnadi yana da rauni saboda Muhammad ibn Abdullah ibn Namran wanda da'ifi ne yana cikin isnadin al-Imam Ibn Abi Hatim ya raunata shi a cikin littafin shi al-Jarh wa Ta'dil malam yace wa qad tadammanat hadhihi al-hukumah wannan hukuncin yana dauke da annahu la yajuzu liqtisas min al-jurh hatta yastaqirra amru baya halasta a dofansa game da rauni har sai an tabbatar da al'amarin raunin me ya kai zuwa gare shi imma bin dimalin ko dai ya kai ga warkewa wa imma bisirayatin mustaqirra a wata nuska au bisirayatin amma nuska ta shi malam din asali wa imma bisirayatin mustaqirra ko kuma wato da tabbatuwan raunin akan wani yanayi na gurguncewa hannu ko shanyewarsa ko makamantansa ko kafa wa anna sirayatal jinayati madmunatun bil qawad kuma cewa idan aka je mutum rauni sai raunin ya wanzu ya canza gabar daga karaya sai hannun ya lalace ko daga ji masa rauni a kafa sai ya zama gurgu ko aka yanke kafar wato wannan raunin ya wanzu a jikin ya mishi illa ya lahanta shi ya mai da shi gurgu ko nakasashe to wannan abinda za a biya diya ce cikakkiya وجواز القصاص في الضربة بالعصا والقرن ونحوهما kuma wannan yana nuna cewa ko da bulala ce wani ma wani ko ya soke shi da kaho ko da tsitaka ko ya buga mai sanda to duk za a rama da irin abin da ya masa wala nasikha li hadhihi al-hukuma babu dalilin da ya naskun waɗannan hukunce hukunce wala mu'arid laha babu dalilin da yake cin karo da su wallazina sakha biha ta'jilul qisasi qabla indimali la nafsul kisasi fata'ammalu abinda aka goge shine wato gaggauto da yin kisasin shine abinda aka share da da zaran an ji raunin sai a ce ayi kisasi to amma an an share gaggawar yin kisasin kafin ciwon ya warke ba wai shi asalin kisasin ba fata'ammalu ka tsaya ka kula da wannan wa annal mujni alaihi mujna alaihi wanda aka ji masa rauni idan badara wa qatassa min aljani idan yayi gaggawa ya dauki fansa thumma saratil jinayatu ila udu min adai sannan raunin kuma ya tabbata yayi samami akan wata gaba cikin gabobin jikinsa au ila nafsihi ko kuma ya zama sanadiyar rasuwan shi kamar ya zama kansa ne ya shiga ko na yake ce ma abun tetanus ko wani abu ya zama sanadiyar ya mutu gaba daya zuwa ya ce fassaraya hadaru to a nan wannan ya zama babu babu kisasi a kai amma inda ya haƙura har sai hakan ta faru to za a ba shi diya cikakkiya ce ta rai wa annahu yuktafa bil qisasi wahdahu duna ta'dhir al jani wa habsi sannan kuma za a tabbata ne a kisasin kadai za a yi ba tare da an kama wanda ya laifin an kulle shi ko kuma an mishi wasu bulalu ko an ci tarar shi ba za a rama raunin da ya ma wani ne kawai qala ata'un aljuruhu qisasun ata'u yace saboda Allah yace su raunuka hukuncin su shine ramuwa ramuwa kawai Allah ya ambata saboda ba za a ƙara mai da dauri ko duka ko tara ba a cikin wato hukuncin da za a yi mishi babu ƙari walaysa lil imami an yadribahu wala yus wala yasjinahu kuma bai dace ba ga shugaba ya dake shi ko ya kulle shi ko da makaranta ne idan wani yaro ya yi ma wani laifi aka ga cewa to abin da ke kan shi shine ya rama ya mare shi aka ce to kai ma rama don ya rama dinnan babu kuma bukatar sai an mashi wani hukunci a ce a mai assembly ko a sashi abin nan shara ko a ce nil down duk babu bukatar a kara mashi wani ya ce wa inna ma huwa alqisasu ramuwa ce kadai wa ma kana rabbuka nasiya Allah ubangiji ka bai manta ba da zai ce wajru qisasun wa ta'dhirun walau sha'a da Allah ya so la'amara bidarbi wasijin da yace a daka kuma a rufe ibnu abi shiba ya rawaito wannan riwaya wa qala malik yuqtasu minhu bi haqqil adami a cikin malikiya su kuma suka ce imam maliki ce a za a yi kisasi a fitar da haƙƙin dan adam wa yu'aqabu sannan kuma za a yi mishi uquba na ta'aziri li jur'atihi saboda wannan kangara ce ya nuna to a malikiya dama su a gunsu ta'aziri yana da ƙarfi sosai bayan an karɓa haƙƙin wani wanda kai masa laifi kuma alƙali yana da damar kuma ya maka wani hukunci don ya horar da kai don karka sake ko wani mai san irin aikin ka shi ma kai saki wal jumhur yaquluna al qisasu yughni anil uqubati az-za'ida a mafiyan malamai suna cewa kisasin ya wadatar daga wani ƙarin hukunci fa huwa kal haddi idza uqima ala al mahdud suka ce kaman haddi ne in aka yi mutumin da yayi laifi haddi to iya haddin za a tsaya lam yuhtaj ma'ahu ila uqubatin ukhra kamar yadda za ka gani a cikin littafin al-mughni na ibn qudama da az-zakhira duk sun kawo wannan magana kamar yadda ka ji ta wal ma'asi salasatu anwa malai ce su zinubai ta fuskar hukuncin da ake musu a duniya kala uku ne nau'un alaihi haddun muqaddar akwai zinuban da suke da haddi tabbatacce wanda shari'a ta ambata kaman haddin shan giya kaman haddin zina kaman haddin kazafi kaman haddin sata kaga waɗannan an ambaci haddojin su muqaddar nassi ne ambata fala yujma'u bainahu wa bainat ta'bir to haka mutum irin wannan haddin ba za a hada wannan hukuncin da wani hukunci daban ba ya ce wala hadda fihi da kuma wato laifukan da ba su da wa nau'un la hadda fihi da nau'i sai nau'i na biyu su ne laifukan da ba su da hukunci kwata-kwata wala kaffara kuma babu kaffara fa haza yurda'u fihi bit ta'zir to waɗannan za a yi za a hori mutum ta hanyar ame ta'ziri wa nau'un fihi kaffaratun wala hadda fihi kaman kuma nau'i akwai nau'in zunubi shi wanda yake da kafara babu haddi kal wat'i fil ihrami was siyam kan mutum ya sare da matarsa a halin harama aikin haji ko lokacin azumi kaga akwai kafara kamar rantsuwa akwai kafara to wannan idan yayi kafaran ta wadatar akwai laifukan da kuma ba su da wannan hukuncin gaba daya irin mafi yawan laifuffuka su mutumin da yayi yayi gulma ko yayi ƙarya ko ya ƙi zuwa sallah a kan lokaci ko irin waɗannan abubuwan ko ya zagi wani kaga babu wani haddi tsayayye a kai to irin wannan shi ne don alƙari ya ga dacewa sai ya mushi ta'aziri gwargwadon hali malam ya ce fahal yujma'u baina fi baina kafarati wa ta'azir to wannan na ukun wanda akwai kafara ko a haɗa tsakanin kafara sannan kuma a hori mutum ala qaulaini lil ulama malamai sa da magana kamar yadda irin kes-kes da ake yawan samu sai a samu wasu sun yi aure sababbin aure kwata-kwata ba sa yin azumi su ta sharholiyar su to shin ya za a yi in aka in ɗan hizba suka kamo su ba sa yin azumi da gangan ba wai da kuskure ba kuma kullum ba sa yi mata da miji aka kai su gama alƙali kaga abin da ke kansu shine kafara to amma alƙali lura abun nasa akwai iya shege a ciki da rashin sanin daraja addini ko to sai ya sa ai musu abin nan ta'aziri ko irin mutane da suke zuwa masallaci ranar juma'a su tsaya su ta surutu suna hayaniya su ki zuwa su shiga sahu su ji hudu ba to inda ɗan hizba za su kama su babu laifin aka su gaba alkali ya sa ya sa su sharan masallaci ko ya sa a rarran kwashe su ya ce ba su kyauta ba irin waɗannan laifuffuka ko mutane irin masu zuwa su ta irin wannan a dinga kama wuraren biki ana ta raye-raye ana cakuɗi ne maza da mata kaga laifi ne amma bai da wani haddi bai da haddi a shari'a shi ma babu laifi a yi ta'aziri in alƙali ya ga dacewa haka ma an kawo gaban shi yana iya ko irin masu irin rawa ɗin yanzu a kan facebook da whatsapp da tv me ake ce mishi ɗayan nan tiktok to in alƙali ya ga dacewa ya musu ta'aziri yana iya yi musu duk irin su ne irin waɗannan tunda babu wani haddi a kai sannan kuma dama shi ta'azirin ana yin shi ne don a kayya lagon marasa jin magana da masu taurin kai tun daga kan shi wanda ya laifin da ire-iren shi kamar da ake yin haddi shi ma don a tsarkake mutum daga laifin sannan kuma sauran masu niyyayi idan sun ga an yi mishi tsorata su fasa malam yace ala qawlaini lil ulama malamai suna ganin ya halasta ayi wasu suna ganin bai halasta ba ko kuma wajhani li ashabi ahmad fuskoki ne guda biyu a cikin mazhab imam ahmad ibn hanbal da yi da bari wal qisasu yajri majra al haddi fala yujma'u bainahu wa bain at ta'zir shi qisasi yana gudana ne a magudanan haddi matsayin sa da haddi shari'a ce ta kawo shi saboda ba za a gwama shi da ta'ziri faslun ga wata gaba malai yace fi qada'ihi sallallahu alaihi wasallam bil qisasi ala kasr as-sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da kisasi ga wanda ya karya ma wani haƙori da mutum ya karya ma wani haƙori akwai kisasi shi ma za a karya haƙorinsa in zai yi malam ya ce fissan ya yi min hadisa anasin a cikin bukhari da muslim hadisin anas ɗan malik annabnatan nadri ukhtar rubayya'i laqamat jariyat yace wato fatima yar uwar yar gidan nadr fatima bintu nadr yar uwar rubayya wannan abin nan mata cikin sahabbai laqamat jariyatan ta maru wata mata fa kasarat sinnaha mari yayi zafi hatta ta karya mata haƙuri faqtasamu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara bil qisas sai suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce to za a rama za a karya mata hakuri ita ma fa qalat ummu rubayya sai uwar rubayya take cewa ya rasulullah ya manzo Allah ayuqtasu min fulana yanzu yatta wace za a yi mata qisasi bayan matsayinta ba ɗaya da wacce da ta cutar da ita ba la wallahi la yuqtasu minha sai ce tace na rantsa da Allah ba za a mata qisasi ba haka yazo a riwayar bukhari amma a riwayar muslim shine yazo da cewa shi Anas ibn Nadr shine yace wallahi ba za a yi to za a ce kenan dukan su sun rantse din sai aka rawaito wannan daban aka rawaito wancan daban ce ba za a yi ba faqal nabi sallallahu alaihi wasallam ce subhanallahi ya umar rubayya kitabullahi alqisas ce tsarki ya tabbata ga Allah hukuncin Allah dai shine kisasi da haka wannan rantsuwa take bata da mahalli فقالت لا والله لا يقتص منها ابدا tace ni dai na rantsi da Allah ba za a yi ba fa afal qaum Allah cikin kimarsa sai su waɗanda suke neman jinin sai suka ce to su sun yi ma yafi wa qabilu diyata suka ce a ba su diya fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama shine annabi yake cewa inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la abarra a ce akwai bayi waɗanda idan suka yi rantsuwa to Allah yana ba su mafita game da rantsuwa domin da duk wannan rantsuwa tata haka za a yi kisasin sai dai ta je ta yi kafara faslun fi qada'i sallallahu alaihi wasallam fi man adda yada rajulin fantaza yadahu a a min fihi fasaqatat thaniyatul abbi bi ihdariha gabar da ke bayani akan cewa hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutum ne wani suna fada sai ɗaya ya cizo da aka ciji shi kuma wannan a hannu da ya ji zafi ya kai zafi da ya fusga da ƙarfi sai shi kuma ce ya ke buɗe bakin nashi sai ya fusgo da haƙuri sai fitar da haƙurin kaga yanzu ya cire mai haƙuri ken amma da aka ji kuma zala sai sama sai annabi ya ce a haƙurinka ya faɗi a banza kai kai kai da mutane ke zaka zaka ciji mutum haka har ya ja hannun shi yana ihu kuma ka kisaki saboda mugunta fa saqatat saniyatul adi sai hakurin shi na gaba ya cire annabi hukunci bi ihdariha yace an an cire hakuri ga banza sabata fi sahihaini yazo a cikin bukhari da muslim hadisin imran dan husain radiyallahu anhu anna rajulan adda yada rajulin wani mutum ya ciji dan uwansa fa naza'a yadahu min fihi shi kuma sai fusge hannunsa daga bakin fa waqa'at sanayahu sai haƙoran shi biyu na gaba suka cire fahtasamu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi ƙara gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi ya ce ya abdu ahadukum akahu kama ya abdul fahl yanzu nan ɗayan ku sai ya ciji dan uwansa kamar yadda bijimi ke cizo la diya talaka babu diya eh babu diya yadda yaji zafin cizo kai ma ka zafin faɗuwa haƙura wanda aka ci zaɗin shi ne wani mutum ake cewa safwan ibnu ya'ala wanda ya kasance ajir ne wato ma'aikaci ne yaron gida ne a wurin ya'ala ibnu munya kamar yadda ke cikin riwaya imamu muslim malam ya ce wa qad tadammanat hadhihi al-hukumatu anna man khallasa nafsahu min yadi zalimin lahu wannan hukunci yana nuna cewa duk mutumin da ya kokarin tseratar da kanshi daga wani mugu da yake cutar shi fatalifat nafsu zalimi sai ya kashe wannan da wato wannan da yake cutar da shi din ko ya ji mai rauni au shay'un min atrafi ko wani bangare na jikinsa au malihi ko dukiyarsa da zalika sanadiya haka fa huwa hadrun ghairu madmun ya ya ya ya, ya ci banza mutum ne suna fada wani kato ya danne shi shi kuma da ya waiga waiga ya samu yararmu dutse sai ya buga mai aka to ko mutuwa yi shi kenan ya kashe banza tunda ya ya danne shi ya fi kawun shi ana daga shi daga shi ya ci gaba da naushe shi sai ya nemi yadda zai ya tsira ko ya tunkuɗe shi sai ya faɗa rami ko wani abu makamancin haka mutum ya kawo maka farmaki sai ka kauce sai ya faɗi to duk inda ka samu kasha shikenan ka tsira faslun fi qada'ihi sallallahu alaihi wasallam fi man ittala fi bait rajulin bi ghairi izni sai kuma hukunci game da mutumin da ya leka gidan wani ba da izini ba fa khazafahu fa hazafahu bi hasafin aw udin sai ya harbe shi da tsakuwa ko da sanda fa qafa ainahu ya ainihin wato fasa masa ido fala shi alaihi babu komai a kan shi akwai yadda suke gidajen da ana yin wurin leƙe wanda su mutane gidan suke amfani da shi don su leƙa idan wani ya zo ko yanzu ma 'yan gari suna yin shi ko to sai wani ko baban shi dama bai leƙa ta irin wannan wurin leƙen ko ta rariya ko ta katanga musamman irin katangun ƙauye da ake gajejjeru da mutum ya ɗanyi ɗagel sai ya leƙa to duk abin da aka mai shi ya jiyo yawa in wata mata ta watsa mai ruwan zafi a fuska ta kona mai fuska shi kenan ko ta watsa mai barkono ita sai su jika barkono da ana yin irin wannan shedanin masu leƙa mata a banɗaki sai mata suke shiga banɗaki da ruwan barkono tun yana leƙawa zai ta watsa mai a ido shi kenan ihun banza yake ba abin da za a mushi Allah ya taimake ta ma idan ya tsiyaye shi kenan kaga ba zai ƙara kallon wata ba duk wanda ya je leƙa gidan wani ba da izini ba duk abin da ya faru da shi shi ya ja ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دون وني ليك جدنك باب إذني فهذفته بحسات كهربيش لسقوى فقفأت عينه كعينه ففقعت ففقعت ففقعت عينه إذن شلالة لم يكن عليك جناح باب لي في أكنك وفي لفظ فيهما او ان لفظين بخاري ده مسلم ها الى يوم النبي صلى الله عليه وسلم yace man tala fi baiti qaumin bighairi idnihi wanda yaje leka gidan wasu mutane ba da izinin sa ba faqaffa faqau ainahu suka lalata masa idan sa fala diyata lahu wala qisas babu diya babu qisasi yayi asara ya ya cutar da kanshi akwai kissa mata annabi Musa tsakanin shi da mala'ikan mutuwa wanda ya shigo gidan shi ba izini shi ma ya samu irin wannan matsala ita ma tana cikin bukhari cikin ahadisul anbiya wa fihi ma har ila a cikin bukhari da muslim wannan riwaya Anas dan Malik kenan Allah ya kara masa yadda anna rajulan ittala'a min hujri fi ba'di hujri annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya leka ta wani rani a cikin daya daga cikin dakunan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qama ilayhi bi mishqasin sai annabi ya tashi ya je wajen da wani ainihin mishkasin kamar ka ce wani abin nan mai sunan shi masalla ko zarto ko wani abu makamancin haka doguwar da kibiya ko allura mai girma waje ala ya ciluhu da ya tsanahu annabi je ya seta yana so dai soka mushi sai Allah ya taimake shi mai ja da ba fa zahaba ila alqawli bi hadhihi hukumati wa ila allati qablaha fuqa wal hadith malaman hadisi suna aiki da wannan hukuncin da wancan da ya gabata na na karya haƙuri minhum al-imamu ahmadu imam ahmad ibn hanbal yana cikin su wa shafi'i da imam abu abdullahi shafi'i wa lam yaqul biha abu hanifata wa malik amma imam abu hanifa da malik su ba sa fatawa da wannan suka ce sai dai a kama shi a kaiwa hukuma kada mutum ya dauki mataki da kansa dan ka abin ya zama fitina wannan bayanin na al-imamu shafi'i yana na a cikin al-umm hakanan a ibnu qudama ya kawo mazhabun malamai a cikin littafinsa al-mughni hakanan kuma ibnu qayyim yayi wannan magana shi ma a cikin at-turuq al-hukmiyya fi as-siyasati shar'iyya ya kawo waɗannan ra'ayoyi malai sake cewa faslun ga wata gaba wa qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna al-hamila idza qatalat amdan mai ciki idan ta kashe wata ko ta kashe wani amdan da gangan la tuqtalu ba za a yi mata kisasi na kisa ba hatta ta da ma fi batani sai ta haifi abin da ke cikin cikin ta ko hatta tukaffila waladaha kuma sai ta rene shi hatta yaye shi zakarahu ibn majah fi sunani al-imam ibn majah ya rawaito a cikin sunan dinsa sai dai a cikin isnadin akwai Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi wanda da'ifi ne sai dai wannan riwaya akwai abin da ke cikin sayin Muslim wanda ya wadatar game da wannan shine qissatul mar'a al-ghamidiyya tunda mun ji an ce shi kisasi yajri majral hadd suna tafiya tare da haddi ne kafara da kafara to ga al-ghamidiyya wanda ta yi zina din ta yi itirafi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta je ta haihu ta dawo yake ta je sai ta yayi ta dawo da yaro rike da gurasa ya ya fara cin abinci sannan aka karbi yaron aka yi mata haddi to wannan shine asali da za a yi gini a kansa amma shi wannan hadisin rauni ne mai girma a kansa malam yace waqaba Allah yuqtala al-walidu bil waladi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci cewa uba idan ya kashe ɗan shi garin horo ko da fushi ko wani dalili ya sa uba ya kashe ɗan shi to ba za a kashe uban ba sai dai a canza zuwa wani hukunci daban zakarahun nasa'i wa ahmad al-imamun nasa'i da ahmad suka ruwaito shi haka malam ya ambata anan amma dai gaskiya hadisin bai cikin sunan nasa'i kaman sabqu ne na kalam sai dai ahmad din ya ruwaito shi da tirmizi da ibnu majah da baihaqi dukkaninsu sun ruwaito shi kuma hadisi ne tabbatacce waqaba annal mu'minina tatakafa'u dima'u kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci akan cewa su mu'mine gabaki ɗayan su jinin su daidai wa daidai wato da malami da wanda bai da ilimi da mai kuɗi da wanda bai da su da mai shekaru da yaro karami da namiji da mace da dan birni da dan ƙauye da wanda yake da dangi da wanda bai da su kowa in ya kisa to jinin shi bai fi na wancan daraja ba kuma an kashe shi ba za a ce a bai kai darajar wancan ba da haka kar a kashe a ce misali wani malami ne ya kashe jahili duka a ce yanzu an kashe malamin ai asarar tafi fiye da asarar wancan jahilin kuwa inda ya kashe shi da gangan kawai shi ma cancanci kisa ka a ce saboda shi malami ne ko attajiri ne ko jagora ne a cikin mutane ana ganin jinin shi ya fi daraja fiye da jinin wancan wanda ba kowa ba ko jinin yaro karami da jinin babba mai shekaru ko jinin ɗan dangi da jinin wanda ba da dangi wanda bai da kowa bai da galihu to in dai mumine ne ta ta kafa udima'u jinanansu suna kafaɗa da junansu wala yi ƙutalu mu'minun bi kafir amma idan mumini ya kashe kafiri to ba za a yi kisa ba sai dai a tafi zuwa ga ainihin wato diya wa qaba anna man qutila lahu qatilun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta cewa wanda aka kashe mishi dan uwa a kashe mishi wanda yake wakiltar jininsa fa ahluhu baina khiratayn waɗanda suke waliyan jininsa suna da ɗayan zaɓi biyu imma an yaqtulu ko dai a kashe wanda ya kashe ɗan uwansu kisasi kenan aw ya akhudhu al ko kuma su bar shi ya rayu amma a ba su diya wannan shi abin da ke cikin hadisin al-Imam Abu Dawuda da Tirmizi da da ainihin al-Imam الشافعي ما يروي شيء a cikin musnadin sa hakanan bukhari ma ya fitar da muslim da abu dauda ta hadisin abu huraira da lafazin man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nazarain imma an yudi wa imma an yuqat haka yake a cikin bukhari da muslim ta hadisin abu huraira waqaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta anna fi diyatil asabi'i min al yadaini war rijlaini ya dan hannu da yatsun kafa fi kulli wahidatin asharan min al-ibn kowace yatsa guda ɗaya yatsa hannu ko yatsa kafa duk wanda ya cire mutum ɗaya daga cikin yatsu to za a bada raƙuma goma al-alisafin cewa yatsun guda goma ne kuma asalin diya raƙumi ɗari ne raƙumi ɗari ne ko zaka idan a kowace yatsa ɗaya tana matsayin raƙumi goma ne wanda kaga goma so goma shine nawa shine ɗari za ko ce ya tsayin da za a cire mishi mutum duka ya tsuka ga an maida shi kaman bai da hannu to diyan mutum za a biya to kowace yara tana matsayin raƙumi goma haka nan na kafa wa qadatil asnani fi kulli sinnin bi khamsin min al ibn haka nan su kuma wato haƙora diya kowane haƙori kwaya ɗaya raƙumi biyar wa annaha kulluha sawa'un cewa kuma dukkaninsu daidai wa daida su haƙora da tirame da fiƙa da haƙorin gaba duka matsayinsu da waka zafin mawabihi bi hamsi hamsin ya kuma yi hukunci game da ainihin wato a a rauni wanda wanda kashi za a ga kashi almawazi shine a ji mutum rauni wanda abin nan za a ga jini ko a ga farin kashi kashi a ga kashi a jiki to za a biya bi hamsin hamsin kowane rauni guda ɗaya raƙumi biyar biyar waka ba fi la'ayin sada sai kuma yi hukunci game da ido a sada wadda take lalataccen ido dama mutum yana da ido lalatacce limakani ha amma idan yana nan sai dai ya riga yana da hakiya ko wani accident a can baya ya sa idan bai yi baya gani idan kumisat sai wani yago sai ya lalata shi ya karasa shi ya fasa mai idan to wannan idan za a biya bi thulsi diyatiha daya bisa ukun diyata wa fil yadi shalla hakanan hannu wanda yake shanyayye idza quti'at idan aka yanke hannun bi thulsi diyatiha shi ma daya bisa ukun diya wa fis sinni as-sauda da kuma wanda haƙurin shi riga ya baki haƙurin ya riga ya datti saboda shan shayi ko taba ko saboda rashin wanke baki ko wani dalili ya sa ya ci gora haƙurin ya riga ya rine to kaga ba ba dai yake da haƙuri wanda yake fari sal mai kyan gani ba to shi ma idan nuzi'at bi thulusi diyati shi ma ɗaya bisa ukun asalin diyar wanda shine wancan da aka ji a baya raƙumi biyar wa qada wanda yana cikin sunan abi dawuda da sunan nasa'i waqaba fil anfi haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci game da hancin mutum idza judi'a kulluhu idan aka yanke mai hanci gabaki ɗayan hancin tidin hancin aka yanke shi aka sare shi biddiyati kamila don kuma diya ce cikakkiya wa idza judi'at arnabatu idan kuma aka tsaga mishi ramin hanci shine arnaba binisfi diya to shi kuma wato rabin diya wannan shi ma yana cikin sunan abi dawuda da musul imam ibn hanbal da isnadi kikkiawa wa qada fil ma'muma sana nabi sallallahu alaihi wasallam hukunci game da raunin da ake cewa al ma'muma al ma'muma kamar da suke fada shine rauni da za a ji mutum akai kuma har raunin ya kai ga kwakwalwarsa ya taba kwakwalwarsa ya taba kwanya to shi ma bi thulusid diya dai bisa uku wa fil ja'ifa sannan sai kuma ja'ifa shi raunin da za a ji mutum a ciki a soka mushi wuka a ciki har ya kai cikin kayan cikin shi shi ma ɗaya bisa uku duk wannan karmu manta za a bari fa sai ya warke wa fil munaqqila da kuma rauni wanda za a ji mutum a fuska ko a kai ko a hannu wanda zai karya kashi kuma ya sa hannun ya juye ko kafa ta juye daga take shine munaqqila ya cire kashi ko nama daga inda yake shi kuma bi khamsati ashara min al-ibl raqumi 15 wa kaza fil lisan bidiya ma ka sare mutun harshe shi ma diya ce cikakkiya wa fi shafataini hakan aka yanke mutun labba guda biyu bidiya shi ma diya cikakkiya wa fil baydataini bidiyati hakanan yan marena shi ma diya ce cikakkiya wa fi zakari hakanan al-aura bidiyati shi ma diya cikakkiya duk waɗannan abubuwan waɗanda idan mutum bayi da su rayuwar shi ta na ƙasa to diya ce cikakkiya ko mun gani kaga ma ka ji waɗancan wanda dama na ƙasa su ne su kuma ɗaya bisa uku amma da azzakari da ƴan marena da halshe da hanci da da labba wa wasulbi bidiya haka nan wanda aka karya mishi gadan baya an karya mutum gadan baya kaga shi ma yana ƙasa kaman rayuwar shi ta lalace shi ma diya cikakkiya wa fil ainaini haka nan aka kwakule mai idanu guda biyu biddiyati shi ma diya ce cikakkiya wa fi ihdahuma nisfa bi nisfiha idan ko ɗaya bis ɗaya ido ne aka bar mishi ɗaya to rabin diya wa fi rijlil wahida nisfu diya haka nan wanda aka karya mishi ko aka yanke mai kafa guda ɗaya shi ma rabin diya wa fil yadi hannu guda ɗaya bi nisfi diya shi ma rabin diya wa qada anna rajula yuqtalu bil mar'ati kuma idan namiji ya kashe mace shi ma za a kashe shi ya koma cikin ka'idar al-mu'minuna tatakafa'u dima'u wannan duka suna cikin riwayan al-Imam nasai da Hakim da Darqutni da Baihaqi da a cikin dogon hadisin nan na Amru na Abubakar Muhammad ibn Amr ibn Hazm din an abihi an jaddi yace wa qada anna diyatal khata'i ala al-aqilati mi'atun min al-ibl kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci cewa diya na hukuncin kisa na kuskure shine galibin abin da ke faruwa ta hanyar kamar ka kada mutum da abin hawa mota ko babur ko kai hatsari da su kai direba ta hanyar ganganci ko wani ya bigi wani ya kashe shi kamar malamin islamiyya ya kashe yaro da duka ko da sa shi tsallon kwado ko ire-iren waɗannan duka wannan yana cikin alkhata tare da cewa irin malamin islamiyya wannan iya wuce khata yana iya zama kamar shimul amdi dan mun ji a bayan shimul amdi ka nufaci raunatarwa baka nufaci kisa ba shine shimul amdi kaga kai nufin cutarwa amma cutarwa baka nufaci ta kai kisa ba shi kuma khata kwata-kwata baka nuface shi ba dan mai tuka mota bai tuka mota nan da nufi dan ya kashe wani ba dan ta kai shi inda bai ne sai Allah ya kawo tsotsayi sai ya kashe wani haka mai hawa babar to shine al-khata ko ka wurga wani abu baka san wani zai wuce kamar irin a site ana gini haka sai wani ya gurgo wani abu daga sama ya saki wata wata guduma yara suna suna talla a site kawai sai sai sai fasa mai kai sai mutu irin wannan ko ka wurgo wani abu daga katanga gidanka wanda yake kuma is harmful sai samu wani to irin wannan kaga kwata-kwata baka nufaci mutumin dan ka kashe shi baka da motive to shi ake cewa al-khata alal aqilati danginka su ne al'aƙila maza asaba wanda suke cin gado duka su za su biya mai atin minal ibin raƙumi ɗari kai kuma ka ji da kafara kuma za a biya ne over five years ba dole sai yanzu sun tattara dukiyarsu gaba ɗaya sun biya ba za su iya su dinga biya ba installment duk shekara su ba da raƙumi goma ko abin da yake madadin raƙumi goma na fata mun gane misali ko yadda aka daidaita ko duk wata za su je su tarar rakatowa suna biya don ka san darajar rai kake sauran abubuwa duka inda la tazawa za al'ummatin khata'a wannan siyana wa wasu kuriwa ne amma banda kisa shi kisa ba a yi kawai ya zama ga banza a ce wai ai kuskure ne a sai saboda darajar rai a rayuwar musulmi wa ikhtalafat riwayatu anhu fi asnaniha riwayoyi sun saba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da asnaniha shekarun dabbobin shekarun raquma fa fi sunan al-arba'a min hadisi amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi 30 bint makhadib a cikin sunan al-arba'a abu dawud da tirmidhi da sa'id ibn majah akwai wani anhu anan anhu min hadisi to wannan anhu babu ita a cikin asalin nuska daga hadisi amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi cewa shekarun raquman ya zama salafuna binta makhabin guda talatin ‘ya'yan uwarsu wadda take da ciki wato ana shirin yi musu ƙanne wa salasuna binta labunin talatin kuma waɗanda uwayensu mata raƙuman suna shayar da ƙannansu wa salasuna hikka guda talatin kuma raƙuman waɗanda suka cika shekara uku su ita ake ce mahikka wa asharatun bani labunin zakar sannan sauran goma kuma za su zama mazaje dole su zama mazajen raƙuma kuma wanda iyayensu suna shayarwa za ga duk lissafa da raƙuma ne saboda shi ita ce dukiya mafi daraja a gun larabawa amma a yanzu kwambashin ne ake yanzu ka ji wannan kwambashin nan a bana ina jin ya kusa miliyan ɗari biyu ko liman san ko nawa bare Allah ya raba ka da kashe mutum ba karamin bala'i bane ya ta sama miliyan 200 a irin darajar naira domin ana lissafa ne da darajar raquma ai converting zuwa dirhami ko dinari din nan da ake converting zuwa ounce kenan sannan kuma sai ai converting zuwa darajar dala zuwa darajar naira zaka zaka kudin ba kankani bane قال الخطابي ولا أعلم أحد من الفقهاء قال بهذا alkhattabi yake cewa ban san wani cikin malamin fiqhu da yake fadan fatawa irin wannan ba kamar da yake cikin tafin shi ma'alimin sunan wa fiha aidan min hadisi ibn mas'ud annaha akhmas a cikin sunan din da hadisi abdul dan mas'ud shi kuma yazo cewa za a raba su ne akhmas wato abin nan gida biyar darin nan a raba ta gida biyar 20 20 kenan ishiruna binta binta makhadin ishiruna binta labunin ishiruna bintu mahadin ishiruna ibnu mahadin wa ishiruna hiqqa wa ishiruna jaza'a mun gane abin da ke da akhmas ko wato za a ce guda 20 ƴaƴan raƙuma waɗanda uwayensu ke da nono suna shayarwa guda ashirin ‘ya'yan raƙuma wanda uwayen da suka haife su suna da ciki sun ɗauki cikin ƙannansu guda ashirin kuma raƙuma yayayu ‘yan shekara uku zuwa sama guda ashirin kuma jaza'a kaman a ce karsana kenan ko ban san da yake ce ma raƙuma karsana ba wato wanda sun riga sun girma sun kai shekara biyar ko shida ko makamancin haka to bar mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi na miliyan 198 kaga miliyan biyun kawai kenan miliyan 198 aka kashe muku dan uwayen da wala ai za ku za ku mazaya aka ba ku muku